بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد كتاب الزهد وانا شيني درسينا قوم شاترا كو أتكين وانا اللتافي كما منا تكين حرف الطا وانا ساتين دي قباتا منكرا حرف الزاي بسم الله الرحمن الرحيم حرف الطاء كفى بالمرء عارا أن تراه جهولا سائما رعي النباط كفى عيبا بأن يلوي سريعا من الشأن الرفيع إلى انحطاط من الشأن الرفيع إلى الانحطاط على المضموم من فعل حريص على المظلوم من فعل حريص على إعداد معدومة السماط على إعداد معدومة السماط ضعيفا واهنا في أمر دين ضعيفا واهنا في أمر دين من الخيرات منقطع النشاط من الخيرات منقطع النشاط يشير بكفه أمرا ونهيا يشير بكفه أمرا ونحيا وينسى يوم يلحق بالفراط وينسى يوم يلحق بالفراق يشير بما يشاء بلا نزاع يشير بما يشاء بلا نزاع إلى الخدام من صدر البساط إلى الخدام من صدر الانتصار يرى أن المعازف والملاهي يرى أن المعازف والملاهي مسببة الفلاح عن المياط مسببة البلاء عن المياه يخال خداعه بالدين يوما يخال خداعه في الدين يوما مسببة الجواز على الصراط مسببة الجواد على الصراط لقد خاب الشقي وظن عجزا لقد خاب الشقي وظن عجزا سيعلم يوم يضرب بالسياط سيعلم يوم يضرب بالسياق لقد ضل الغبي وآض خلبا لقد ضل النبي وآب قلبا وزال القلب منه عن النياط وزال القلب منه عن النياط كفى بالمرء عارا أن تراه جهولا سائما رأي النباط كفى عيبا بأن يلوي سريعا من شأن الرفيع إلى انحطاط على المذموم من فعل حريص على إعداد ما دوبة السماط ضعيفا واهنا في أمر دين من الخيرات منقطع النشاط يشير بكفه أمرا ونهيا وينسى يوم يلحق بالفراط يشير بما يشاء بلا نزاع إلى الخدام من صدر البساط يرى أن المعازف والملاهي مسببة الفلاح عن المياض يخال خداعه بالدين يوما مسببة الجواز على الصراط لقد خاب الشقي وظن عجزا سيعلم يوم يضرب بالسياط لقد ضل الغبي وآض كلبا وزال الكلب منه عن النياط آمين ما لا يتي كفى بالمرء عارا يا إشي متن عيب يا إشي متن أبن فدا أن تراه كغنش جهولا جاهلي مالا ba rashin kuɗi ba ne aibu ba rashin karatun boko ba jahiltar addini wannan shine abun kunya kaga mutum ga kuɗi mala na gida da na waje kaga mutum malam ya tara kwalaye da certificate kala-kala na addini ne kawai babu ya yi digirin farko ya yi digiri na biyu ya yi digirin digirgir ya zama shehun malami farfesa amma fa babu addini in yana sallah za ga yadda sallah take shan wahala a hannunsa kafa bil mar'i aran yace ya ishi mutum abin kunya an tarahu ka ganshi jahulan jahili game da al'amarin addini sa'iman kuma yana ta wahala duk inda ake wani karatu don a samu promotion ko a samu aiki duk za a ganshi yana yi kuma zai jure duk abin da zai je ya dawo akan wannan karatun zai tage ya tai don ya zama injiniya ko don ya zama dakta ko don ya zama ya zama ya zama kila lauya ko ya zama kaza ko ya zama kaza duk ana gwagwarmaya duk zai jure amma ya je ya karanta ahalari ya fahimci addini ya karanta arba'una hadith a ina sa'iman yana ta wahala ra'ayan nibabi wato yana kiwo a saman ruwa wannan wani irin kiwo ne kiwo a saman ruwa domin jahiltar addini to duk abin da ka runguma ka mai da shi abu kake ta yi to wannan abin ya zama kamar kana kiwo ne a saman ruwa kafa aiban ya ce ya ishi mutum abin kunya bi an yalwi sari'an ka gan shi yana waiwayawa da gaggawa mina sha'anin rafi daga maɗaukakin sha'ani ilan hitsaɗe zuwa ga faɗaɗɗen sha'ani wato ya ishi mutum abin kunya ka gan shi mai saurin waiwayawa daga al'amarin da yake na ɗaukaka zuwa ga al'amarin da yake na ƙasƙanci wannan ya ishi mutum abin kunya yana ga wani abu na ɗaukaka wanda shi ya kamata ya ba da lokacinsa ya ba da rayuwarsa a kai a'a sai ya ganshi ya koma kuma ya mai da hankalinsa zuwa ga abin da yake na faduwa ƙasa na ƙasƙanci na faduwa bakatasa shine yace ra'a kafa bil mar'i kafa aiban ya ishi mutum aibu da abun fada bi an yalwi ka ganshi yana dawowa sari'an da gaggawa min sha'anin rafi daga al'amari ko sha'anin da yake maɗaukaki na kyawawan ayyuka na karatun alkur'ani na salati na neman ilimi na ilan hitaɗi zuwa ga al'amarin da yake na wato zubewa ƙasa da faɗowa ƙasa shine neman duniya alal mazmumi sannan za ka same shi harisun mai bala'in kwaɗayi ne alal mazmumi akan dukkan wani abin zargi min fi'ilin na aiki duk wani abin asha abin tir abin Allah wadai shi yake kwaɗayi abin duk da za a ce Allah san barka kai masha Allah kai Allah ya albarka ba ka shi ba a gurin harisun mai matsanancin kwaɗayi ne alal mazmumi akan dukkan wani aiki da yinsa abin zargi ne ga wanda ya aikata min fi'ilin na duk kowane irin aiki a shirye yake yayi wannan aikin alal i'dadi ma'adubati simaɗi sannan mai kwaɗayi ne wajen shiryawa da tanadar teburin da za a tsara abinci a kai in harkar girki ce harkar item 7 haba malam har yana ciki an fahimta ala idadi wajen shirya ma'aduba shine tebur a ce yana jin daɗi ya zo ya ga tebur din nasa ne an shirya kwanuka kala-kala nan kaza ne can kaza ne nan kaza ne nan kaza ne an jera su an kawata su an zo an ajiye wata fulawa an kawo ga kayan ga wasu tsinkaye na tsokana haƙori in an gama ciye-ciye da tanɗe-tanɗe da aka yana kwaɗayin ya ga irin wannan abin yana ƙayatar da shi ga kayan abinci kala-kala akan tebur shine ma'ana mai kwaɗayi ne ala idad akan tanadar ma'aduba wato tebur asimaɗi wanda aka tsara shi da kayan abinci da'ifan zaka same shi mai gajiyayye ne wahinan mai rauni ne fi amri dinin cikin al'amarin addini in kana so ka same shi zero behind decimal point to ka zo harkar addini zero ne a harkar addini shine ma'ana ka same shi mai rauni inda za ka ga kuzarinsa inda za ka ga ƙarfinsa to ba al'amarin addini ba harkar duniya harkar siyasa harkar neman kuɗi harkar neman mukami neman mulki neman kaza a wannan mai ƙarfi ne akwai kazar kazar inda lalaci yake inda gajiyawarsa take inda kasawarsa take cikin al'amarin addini kaya wannan ku dai akar makalla Allah da ya ce maka je ai ta yi da abin nan shi baya ciki da'ifan gajiyayye wahinan mai rauni a ina fi amri dinin cikin al'amarin addini sannan munqati an nashadi mai yankaccen nishadi ne min alkhairat in dai wajen aikin alheri ba shi da nishadi a nan gurin in za ka zo kuɗi ne da shi ka ce ana kana ana neman taimakon addini ko za a gina masallaci ko za a gina makaranta a ba nishadi za ka sha mamaki in ma ya saurare ku to za ka sha mamakin abin da zai bayar ai to shi yayi al'amarin alheri ai baya kaɗan baya yawa ka ji makareci ya ba wani ɗan siyasa gudunmawa miliyan 200 ko miliyan 500 kaga mutum ya ba da gudunmawa wa wata jam'iyyar siyasa da yake so ta kai labari ko za a yi wata bushasha ko za a yi wasan yan ko kwallo ko duk wata wata sharholiya sai ga mutum za ka sha mamakin irin kuɗin da zai narka don a yi wannan sharholiyar kar a samu matsala amma wallahi in ka doshe shi da harkar addini harkar alkhairi mun an nishaɗi ba shi da karsashi ko kaɗan shine ma'ana min alkhairati wajen ayyukan alkhairi mun an nishaɗi mai yankaccen karsashi ne ba shi da nishaɗi ko kaɗan yushiru bi kaffihi ga kuɗi ga mulki yana nuni bi kaffihi da hannunsa amran wajen umarni wani hayan ko hani kawai in kiya yake bayarwa da hannu da yayi kaza kawai an fahimci kaza yace ai wayansa malam yana mantawa da yawma yulhaqu ranar da za a riskar da shi bil firadi da marigaya ya manta ashe bai san shi marigayi bane shi ma ina fata an gane wayansa malam yace amma fa duk wannan abin da yake yana mantawa da yawma ranar da yulhaku za a riskar da shi bilfiraɗi da waɗanda suka riga mu gidan gaskiya shi ma wata rana yana ciki canza shi bahaushe ya iya magana ya ce ya riga mu gidan gaskiya wato shi kansa ya tabbatar da gidan in kana neman gidan wuru gidan ƙarya gidan gangan ita ce wannan duniyar amma gidan gaskiya shi ne can ba cuwa-cuwa ko kaɗan babu manuba babu ba manuba ko kaɗan a can gaya ma gaskiya ce da gaskiya malam ya sai mala yushiru bima ya sha'u ya ce za a gan shi yana yin ishara bima ya sha'u da duk abin da yake so kawai sai dai ya nuni kawai da an kalli fuskarsa an san kaza yake so bila niza'in kuma ba mai ja masa yana gama ana ranka ya daɗe an gama ilal khuddami ko kuma ka ce yushiru ilal khuddami yana ishara ga masu masa hidima yaransa bima ya sha'u da duk abin da ya ga dama ka yanzu ya ce ku dake shi wallahi ba mai kwataka sai dai Allah na fatan gane yushiru yana yin ishara ilal khuddami zuwa ga masu masa hidima bima ya sha'u da duk abin da ya ga dama bila ne za'in ba mai ja sai dai ka jana honorable an gama his excellency an gama yalla bai an gama an fahimta alaji shi kenan ai za'a min sadiril bisadi malam yana kan tirisita a kishin gida yana tsakiyar shimfiɗa yana kan kujera ko yana tsakiyar shimfiɗa sai yana zaune yara shi wannan mutum yana ganin yana tsammanin annal ma'azifa lalle kayayyakin goge wal malahi da kayayyakin sharholiya musabbibatul falahi suna sabbaba wa mutum rabauta anil miyaɗi ga barin tsawa ta ranar lahira yara shi wannan wanda ya zama ɗan duniya kawai a hole a more malam a yi baɗala a yi kaɗe-kaɗe a yi shaye-shaye a yi ainihin lalata da mata yana ganin irin wannan kaɗe-kaɗen garaya molo kuntigi da duk abin da ake kaɗawa wal malahi da kayayyakin sharholiya yana ganin musabbibatun wannan za su sabbaba masa alfala samun rabauta kuwa anil miyadi ya fita daga cikin waɗanda za a daka musu tsawa a ranar tashin alkiyama ya khalu khida'ahu biddini tsammaninsa khida'ahu ne ba hi bane kai masa dugu ya khalu yana zaton khida'ahu biddini yaudarar da yake wa addini tsammaninsa yaudarar da yake wa addini yauman wata rana musabbibatal jawaz wannan yaudarar za ta sabbaba masa ƙetarewa alas siraɗi daga kan siraɗi ya khalu yana zaton khida'ahu biddin yodararsa ga addini shi ma addinin sai an yodara ba wai kawai harkokin duniya ba shi ma addinin ai masa cuwa-cuwa a yodara ya ce to ya khalo khida'ahu biddin ya yodari mutane da addini shi kansa wannan yana tsammanin yauman wata rana musabbibatan zai jawo masa ɗami ido kuwa zai sabbaba masa aljawaza ala siraɗi ƙetare siraɗi ranar lahira kai laƙad khaba shaƙiyu kai marashin arziki ya taɓe laƙad khaba shaƙiyu marashin arziki ya taɓe wa zanna ajazan ya tabbatar da ya gaza saya alamu zai sani yaushe yauma yudrabu bisiyadi ranar da za a zane shi da bulalai a yaushe zai gane ya taɓe ya yi hasara ya ce yauma ranar da yudrabu za a zane shi bisiyadi jam'i ne na sau bulalai laƙadar dallal gabiyu kai wawa ya ɓata wawa ya ɓace wa aba kalban ya zama kamar kare in ta hamil alaihi yalhaf au ta turku yalhaf ka kula shi ya haushi baka kula shi ba ma ya haushi kai wawa wawa ya riga ya ɓace wa aba kalban ai wara ja'a kenan shine aba wa aba kalban ya koma kamar kare ya samu ba a huta ba bai samu ba ba a huta ba yana da kuɗi ba hutu ba shi da kuɗi ba hutu ya samu mulki ba a huta ba bai samu ba ba a zauna wa lafiya ba wa zalal qalbu minhu zuciyarsa ta gushe an niyadi gabarin rataya da shari'ar musulunci ko da addinin Allah zuciyarsa ta gushe gabarin rataya zuwa ga shari'ar Allah ko addinin Allah Allah ya kiyaye abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik